ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu sifar salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha kuma wannan shine darasi na ashirin inda za mu tashi azkar sujudi وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن انواعا من الاذكار والادعيه تارة هذا وتارة هذا matashiyar maganar mu ta yau azkarin sujud nau'ikan zikiri da annabi yake karantawa lokacin da yake cikin sujuda me da me yake faɗa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-azkar wal ad'iyah annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukuni wato rukunin sujuda yana faɗan anwa'an min al-azkar nau'ika na zikirai wal ad'iyati da addu'o'i taratan hada wa taratan hada wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan أولا نفرق سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات annabi yakan karanta wannan wani lokaci subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to uku ce wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa ibn majah wa ad-darqutni wa at-tahawi wal bazzar wa at-tabarani ibn kabir an sab'atin min as-sahaba وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك wani lokacin annabi na bai mai tun subhana rabbiyal a'la akthara min zalika sama da sau uku din to wannan ko ba a iyakance masa adadi ba wa balagha fi takrariha fi salati al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya zurfafa wajen maimaita subhana rabbiyal a'la fi salati al-layl a cikin sallar dare na fulfulin dare hatta kana sujuduhu qariban min qiyamih وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل وذلك في النبي يا من يتونم أتكن صلى الدري يا ذو باوج من حتى كان سجوده قريبا من قيامه أرجت يودي السجود كي كسا درت يودي أتي وكان إذا قرأ فيه ثلاث سور وكان قرأ فيه ثلاث سور من الديوان daɗe wanda ya tsaye kuwa ya karanta surori guda uku ne daga cikin dogayen surorin nan su ne albakara wa nisa wa ala imran ya takallaluha du'a'un wa istighfar gaji ya karanta wannan dogayen surori amma duk da haka kuma ya takallaluha du'a'un wa istighfar yana tsayawa a tsakiyar surorin ya addu'a da istighfari kama sabaka fi salatin layl kamar yadda ya gabata a cikin sallar dare wato idan ya zo daidai ayan da suke magana akan gafara sai ya dakata ya addu'a ya roki gafara in ya zo daidai ayan da suke magana akan azaba sai ya dakata ya nemi tsari daga azaba in an ce was'alullaha min fadli ayar da suke magana ko roki Allah falalansa sai ya dakata roki Allah falalansa amma wannan yana yi ne a cikin kiyamun ne banda salloli na farilla ne yau da gobe kun bayyana da kyau ثانيا النبي سبحان ربي الأعلى وبحمده النبي يكن ميمة سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا حتى هنا حديث سيدي نيرا وهو أبو داود ودار القطري وأحمد والطبراني والبيهقي ثالثا نأكو سبوح قدوس رب الملائكة والروح wani lokacin yana maimaita wannan du'a'i subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh daga kasa ma ne ta kaddama annas subuh allazi yunazzahu an kulli su ya gabata cewa idan an ce as-subuh abinda ake nufi wanda ake tsarkake shi daga dukkan wani illa wal quddus al mubarak al quddus ko ma'anarsa mai albarka wato mai yawan albarka رابعا نهد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي za ku samu a wata riwayan akwai tsarin rabbana a wata riwayan babu ko ki bi tabbatacciya annabi yana karanta wannan cikin sujuda subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli ba tare da rabbana din ba wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawaita wannan zikiri cikin ruku'i da kuma sujuda ya ta'awwal alquran yana fassara alqur'ani a aikace wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuto wa hadha an-naw' min azkar ar-ruku'i aidan wala yace wannan yana cikin nau'ika na zikirin da ana yin sa a cikin ruku'i za ku ga akwai abinda ana yin sa cikin ruku'i da sujuda kaga subuhun qudusun ba mun karanta shi cikin addu'o'in ruku'i an gane ku وقد مضى أن معناه يعمل بما أمر به في القرآن يا رجاء قبات كم بياني معنى تأول القرآن ينا أيكي دابين داك يمسى أمرني كم القرآن في نسكين فدن الله تعالى فسبح بحمد ربك واستكبر إنه كان توابا فكما رأينا فسرة الإليسي سبحانك اللهم يا أنت أمرني داك يلسوا فسبح إليسي وبحمدك وتفسبح بحمد ربك كنا إليسي اللهم اغفر لي wato wastagfir kenan ya an ta umarnin wastagfir shine ma'anar ya ta'awwal alquran yana fassara alqurani wato tawili anan bi ma'ana a tafsir kenan dama tawili yana daukan ma'anar tafsir kamar yadda an annabi yawa abdullahi da abbas addu'a yace allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ma'ana ya koyar da shi fassaran qur'ani kenan خامسا nau'i na biyar. daga cikin abubuwan da ake faɗa a sujuda Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin duk wannan na nuna kaskantar da kai ga Allah da ya kamata bawa yi lokacin da yake cikin ibada سبحانك اللهم اللهم لك سجدت يا الله غريك كي كدai ne sujuda wa bika aman da kai na imani wa laka aslamtu gare ka kuma na mika wuya sai abin da kace ba sai abin da raina yake so ba wa anta rabbi kuma kai ne ubangiji na wanda ya halitta ni kuma yake daukar nauyin kulawa da ni sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu fuskata ta yi sujuda ga wanda ya halitte ta ya kuma suranta ta kaga suranta abu daban kuma halittarsa daban ke sa Allah ta wala kad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam taswir daban kuma khalq daban taswirin dan adam ana yi ne tun lokacin da ya kai wato a kwana 40 ana ana ana suranta ke cikin mahaifa kafin ba ce wata hudu an suranta ke wato shi ne fitar da fasali kamar yadda mai zanen gida ke yin zanen gida nan daki ne yazo nan nuna maka nan daki ne nan falo ne nan ban daki ne nan wurin karban baki ne amma ya zane ne bai zama hakika ba sai daga baya ne zai zama mai hakika to suran ta dan adam ubangiji na yi cikin mahaifa ba wai sai mutum ya kai wannan kwanakin ba na wata hudu busa ne idan mutum ya kai waɗanda abin nan dinnan ya wuce a marhala ta farko ita ce nutfa 40 yawman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم كذا كذا كذا كذا كذا أبو سريك أما كافون wannan tuni an riga an musa an suran aiki to shi ne nan kake ikirari da wannan abun da ubangiji ne kadai yake banta wajen aiwatar da shi wa anta rabbi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwarahu kuma ubangiji ya kyautata suranta fuskantawa bai maka fuska irin ta dabba ba yanzu a cikin halittu dan adam shine mafi tsarin halitta da kada khalaqa al insan fi ahsani takwin mafi kyawun daidaituwa mafi tsarin daidaituwa to shine bani adam wa jatta sam'ahu wa basarahu kuma ya tsaga sam'ahu jinsa wa basarahu da ganinsa wanda ubangiji ya fitar da fasalin inda ido yake da fasalin inda kunne yake فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله البركة الله سن يويتا أحسن الخالقين ما في كوتا كور ما سين هلتا أبدا الله بامي هلتا فما أنت أحسن الخالقين ما في كاو ما سهلتا كرون يدوك التواكما wannan na nufin wani ya yi tarayya da Allah wajen halitta mun taɓa faɗa a wani darasin da ba nan ba cewa alhalku a cikin harshen larabci yana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ta alhalk shine al-ijadu min al-adami samar da abu daga babu ma'ana ta biyu kuma ta alhalk shine tahwilul maddati ila maddatin ukhra wani sinadari ka canja shi daga yadda yake zuwa wani abin daban kamar yadda zaka zo kafinta katako sai biyar da ke nomi kujera ko benci ko tada ko kofa da dai sauran kaga shi aikin da kafinta ya anan gudun ba ya samar da katako ba ne daga babu a wannan ba aikin su bane bai saboda sai dai ya juye katako daga wani sinadari zuwa ne zuwa wani sinadari kamar yadda za a nako gari ka zo ka kawo gida sai iyalin ka su tuka maka su da shi kaga sun canza shi daga gari ya koma wani mulmulan abu to wannan alarata na ce masa alkhalq halitta kamar yadda wancan kuma shi ma na ce masa alkhalq to sai dai kawai idan ka zo fassara ma su kenan kaga wato wannan na nuna kenan shi yasa ake samun kuskure wajen tarjama idan mutum zai fassara wani abu daga wani yare in baka san yalwar da wancan yaren ke da shi ba sai ka fassara ba daidai ba to kaga a nan gurin kafinta ana iya kiransa alkhalik a larabci haka kuma mai aikin wanda wanda za a ba shi karafa ya mayar da su windo ya mayar da su wani abu daban ana kiransa alkhalik a larabci dukkan mai juyar da wani sinadari zuwa wani abu daban ana kiransa alkhalik sai da za a ba shi yadi ya zo ya babban riga ko ya yi harsin da wandon ko mai ana kiransa ne alkhalik to amma shi خلقه خلق ضعيف لأنه تأويل مادة إلى مادة أخرى لكن خلق الله تعالى خلق تام لأنه إيجاد من العدم إلى الوجود samar to wanda ya samar daga babu ya samar da abu da wanda sai bayan an samar da shi idan ki tayi zuwa wani abu daban wa ya wani kwarewa wanda samar da shi daga babu shine ma'anar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin لأن جميع الخالقين لا يقدرون على إيجاد شيء يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يعني لن يوجدوا ذبابا ولو اتبعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حتى قدره إن الله لقوي عزيز. كنت فهمت الجو؟ سادسا نجدا اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi mutum na iya faɗin wannan cikin sujada ya Allah gafarta mun zunubi na gaba ɗayansa wa dukkahu wa jillahu kaɗan ɗinsa da mai yawansa dukku alqalil jillu alkasir kenan wa awwalahu wa akhirahu kaɗan wato farkonsa kuma da ƙarshensa wa alaniyatahu wa sirruhu da na bayyanansa da kuma na na sirrantarsa wato wanda yake sirri da wanda yake boye kaga nan gurin mutum na roƙon a gafarta masa dukkan zunubi wato kaga babi wa wato bangaren addu'a bangare ne da ake son mutum ya yalwata harshe dan in ba haka ba fadin ka cewa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ba ya wadatar ba kaga kai ijmali din nan gaba ɗayansa sai kuma kan za ka yi tafsirin ba da ijmali biqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu duka da ke karkashin ne kullahu to amma ana munagati da Allah ba gaggawa ake ba a so a yanki idan ka yanki ka je ina yasa annabi Musa da Allah ya ce masa ma tilka bi yaminika ya Musa zai iya cewa asaya sanda ta kuwa ke asan sanda ba shi kenan ba amma sai ke hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra duk wata duji wannan amma ana munajati da Allah ba a san yayin ki da ka sai yalwata harfi da ka a wajen addu'a ana so ka yalwata harfi wajen ainihin roƙon ubangiji bukatunka dan kana roƙa ne a wajen mai banda shi ba wanda zai biya maka bukatunka to kaga sallah gaba ɗayan ta ake ta kunshi addu'a ne tun daga farko addu'a duk sallah addu'a ce ko dai du'a ibada ko me du'a mas'ala daga farkon sallah har karshen ta addu'a ce lokacin da kace Allahu akbar wannan menene addu'a ce du'a me du'a ibada lokacin da ka karanta du'a istiftahi menene kake yi addu'a ce du'a mas'ala kake yi lokacin da kai isti'aza a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi da kake duka addu'a bismillahir rahmanir addu'a ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan duk kana du'a wa ibada ce da ka ji ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina nan ka ji du'a wa mas'ala ce in za ka yi sura ma du'a ul du'a wa ibada duk abin da ke cikin sallah gaba ɗaya ta addu'a ne yasa annabi ke ta addu'a huwal ibada addu'a ita ce me ibada to ga su cikin rukuni da sujuda wannan addu'a ba ta nuna halittar karanta addu'a cikin cikin alƙur'ani ba ta yaya za ka mun haka ba ta baraka Allah amma fa tabarakallahu kuma salikin aya ce fa tabarakallahu asal salikin yawwa wani bangare ne da cikin aya ba aya wuce ba an fahimta ko domin idan muka bi inda suka zo wurare nawa suka zo tabarakallahu asal salikin akwai da cikin sutul arab da kuma cikin malam kai ba ma da shi bane ba da shi cikin suratul mu'min a cikin suratul mu'min ne ko to kan cikin suratul araf da kuma cikin suratul mu'minin cikin suratul araf wajen abin nan inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam dan da ke alala fal khalq wal amr sai ke ne tabarakallahu bai kawo fa ba tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya cikin sautul mu'minin kuma inda yake magana akan halittar dan adam to ka zauna idan wala hama kuma an ta anahu khalqan akhar fa tabarakallahu to anan ne fatan ka zo wani bangare ne na aya wato ba aya wace ce ko mutum ya karanta shi ne a lokacin nan ba da kasadin karatun alqur'ani ba ya karanta shi ne da kasadin addu'a wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabi annabaku sajada laka sawadi وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي سجد لك سوادي وخيالي إذا أنت سواد da khayal duk ana nufin gangan jiki gaba daya sawadul insan bi ma'ana shakhsuhu ha kuma khayal insan bi ma'ana shakhsuhu jikinsa sajada laka sawadi wa khayali gangan jikina yayi sujuda gare ka kaga ba sai ka sai gangan jikina da gangan jikin a wannan taukid ne kawai wannan khayal ne kun gane ko wa amana bika fuadi zuciyata ta yi imani da kai abu bi ni'matika alayya ina ikirari dangane da ni'imar ka gare ni na tabbatar kana da ni'imomi da yawa da kai a gare ni wanda ba za su kirgu ba Allah ya mana ni'imomi na sarari da na bayyana wanda ba za su kirku ba sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina hadi yadi ga hannuna wannan hannuna ne wa ma janaitu ala nafsi da irin abin da na jawo wa kaina na zunubi wato ba abun bane ba a hannunka amma irin sallamawa nan ta wato kai faranda ba kuma yi mika hannun kai ba a'a wato ma'anar wannan addu'ar yana nuna kamar ga jikinka ka sallama wato a matsayin na mai laifi ka yarda da laifinka kuma ka san ba wanda zai yafe maka sai shi zuciyarka ta rusuna ma Allah irin wannan rusunawa wannan Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito bi sanadin sahihi saminan na takwas subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama subhana zil jabaruti والملكوت والكبرياء والعظمة wannan ya gabata shi mabu shi ne mata nake nufin ruwayan Abu Dawud da Nasa'i bi sanadin sahihin wanda ya gabace shi ruwayan Ibn Nasr ne wal Bazzar wal Hakim wa sahahu wa radda wa zahabi lakin lahu shawahid mazkura fil asl wa hada wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salati al-layl wanda muka faɗa dinnan na karshe subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama wa ma ba da huda abinda zai biyo bayan sa na ragowar da bamu kawo ba za su za su zo nan gaba kana yaqulu hu fi salatil layl annabi na karanta shi ne a cikin sallan dare ta sai annadara subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa ant subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant wannan imamu muslim da abu awana da imamu nasa'i da ibn nasr suka ruwaito subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka la ilaha illa ant ba abin bauta da gaskiya sai kai عاشرا نقوم اللهم اغفر لي ما أسررت اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت يا الله غفرت من أبن دنا سرنتا نزنبي دا أبن دنا بينا wannan kuma ibn abi shayba ya rawaito da imam an-nasa'i wa sahahu wal hakim wa wafaqahu az-zahabi ashiran ai hadiyat ashar al-hadi ashar na goma sha daya hadi ashar na goma sha daya اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل امامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا wannan shine hasken shirya da mutum ke roka ya ubangiji ka sanya haske a cikin zuciyata shine fi qalbi nura wa fi lisani nura har ka sanya haske a harshe na waj'al fi sam'i nura ka sanya haske a jina waj'al fi basari nura ka sanya haske a gani na waj'al min jahati nura karkashi na ka sa mun haske waj'al min fawqi nura sama da ni ka sa haske wa an yamini wa an duka dama da hagu duka sa mun haske waj'al amami nura a gabana ka sa mun haske waj'al khalfi nura bayana ma ka sa mun haske waj'al fi nafsi nura ka sanya haske a cikin jikina wa azim li nura ka girmama hasken nawa kuma ya zanto mai kauri mutum na roƙon hasken shirya kenan ta yadda abin da zai ji abin da Allah ya yarda da shi kenan ta yadda abin da zai gani abin da Allah ya yarda ya gani kenan ta yadda abin da zai kunshi a zuciya abin da Allah ya yarda da shi kenan gaba da bayansa duk inda zai kalla in ka ja kalla abu kallon ya burge shi to abin ya dace da shari'a duk abin da bai dace da shari'a ba abin baya burge shi wato idan Allah ya sanya wa mutum shari'a fa qawwa basarahu wa basiratahu sai ubangiji ya karfafa basar ɗinsa ganin idansa ya karfafa kuma basirarsa ta yadda shine duk abin da ido zai hango to abin da zuciya kuma za ta koyi sai zanto wanda ya dace da abin da Allah yake so abin da duk Allah baya so sai ga ya kyamace shi sani ashar na goma sha biyu cikin nau'ikan addu'a kar ku manta ya ce daga na takwas zuwa wannan duk yana faɗa ne a cikin kiyamun rubu اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أهتي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يا الله إنا نيمان tsari da yardarka ka kare ni min sakatuka daga fushinka ma'ana in dace da yardarka dai in tsaru daga fushinka wa uzu bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsare da warkarka dan in kubuta daga uqubarka ma'ana warkaswarka warkaswa daga fitina warkaswa daga azaba daga samun kaina cikin wani zunubi ka warkar da ni a sakamakon warkaswarka min uqubatika daga uqubarka wa uzu bika minka ina neman tsarin ka daga gare ka ya salam wa za ka tsorace shi kuma ka ce kare kashi daga kansa sai ubangiji ta ara dan ba inda zaka sai ka guje masa ne amma dukkan mutum idan ka gudu sai a neme ka a rasa amma ubangiji babu inda zaka sai ka guje masa la ufsi sana'an alaik ba na iyakance yabo gare ka anta kama asnaita ala nafsi kamar yadda kai ba kanka da kanka wadannan zuwa na fadin su ne cikin kiyamun laili to wannan sune azkar din da mutum zai cikin sujuda wanda duk mutum ya ɗauka yayi ya halatta tabbatattu ne dukan su daga annabi sallallahu alaihi wasallam na karshen da makaranta riwayar imamu muslim matashiyar magana ta gaba annahyu an qira'atul qur'ani fi sujud hani dangane da karanta alqur'ani a cikin sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallama yanha an qira'atul qur'ani fi ruku'i wa sujud ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع annabi ya kasance yana yin hani game da karanta alkur'ani cikin ruku'i ko cikin sujuda yana yin umarni da yawaita da ijtihadi da nacewa da yawaitawa min addu'a'i wajen addu'a fi hadar rukuni a cikin wannan rukuni na sujuda kama mazafin ruku'i kama yadda ya riga ya gabata cikin ruku'i wa kana yaqulu ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a fi mafi kusanta da bawa yake kasancewa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujuda ba halin da zaka samu kanka mafi kusanci zuwa ga ubangiji sama da lokacin da kake cikin sujuda sai sai fa asiru du'a fihi da haka koyo ta addu'a a cikin wannan halin saboda lokacin da kake kusanci da ubangiji ga lokacin ya dace ka gabatar da bukatunka wannan hadisi muslim da abu awana suka ifalatu sujudi matashiyar magana ta gaba tsawaita sujuda وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول النبي أكثر تينا سنة سجود الساعة يدد ودى يكتكي كسا دد ودى يكتكي الركوع وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض ونلوكة ينا قويت سجودة نم saboda da wani abu da ya bujuro alhalin yana cikin sallah kama kala ba'd sahabati kamar yadda wani sashi na sahabbai suka faɗa yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ihda salatay al-ashi az-zuhri aw al-asr wa huwa hamilan hasanan aw husayna fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابن ارتهلني فكرهت أن أؤجله حتى يقضي حاجته abinda wannan sahabi ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito zuwa gare mu fi ihda salatil isha ashi a daya daga cikin sallolin al'ashi sallolin da ake bayan rana ta karkata imma azhar ko al'asr shine ce azhur aw al'asr ko dai azhar ko al'asr وهو حامل حسنا او حسينا yana dauke da Hassan ko Husaini kaga nan ba yayi shakka ya manta wanne ne ake dauke da shi lalle ɗaya daga cikin biyu ne kamar yadda can sallar ma yayi shakka lalle ɗaya daga cikin sallolin nan ne guda biyu ko azhar ko al'asr annabi ya fito dan ya sallah da sahabbai yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa ko Hassan ko Husaini fa taqaddama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ci gaba inda yake tsayawa din yi mutane limanci فوضعه عند قدمه اليمنى sai ya ajiye wannan yaro a daidai kafarsa ta dama sun makabbara lissalati sannan sai ya kabbara don ci gaba da sallah fa salla yayi sallah fa sajada baina zaharanai salatihi sajadatan afalaha a tsakiyar sallarsa sai ya wata sujuda wanda ya tsawaita ta baina zaharanai idan aka ce akamtu baina zaharanai him wato na zauna a tsakiyar su wato sukan faɗi wannan a larabawa a da tun lokacin da suke cikin yaƙe-yaƙen su duk wanda yake bukatar gata ko baya da kabila sai je kullar jejeniya da wata kabila sai zanto daidai da yan kabilar sai ya zanto cewa baina zaharanaihim ma'ana nan ga su nan ga su sai da in ma faɗa ya taso za a tare masa kin to daga baya ta yake amfani da wannan kalmar a matsayin duk lokacin da ka tsaya a tsakiyar mutane ko baina zaharanaihim ko baina azhurihim duk ma'anar su daya baina zaharanihim ga waɗansu a gaba ga waɗansu a baya baina zaharanihim kenan baina azhurihim ga su a gaba ga su a baya ga su a dama ga su a hagu kenan to amma ana amfani da ita aka yalwata harshen to kaga nan guri idan aka ce annabi yayi sallah fa sajada baina zaharani salatihi sai ya sujuda a tsakiyar sallarsa sajadatan atalaha wata sujuda wanda ya tsawaita ta me yake nufi da wannan kenan a wata sujuda a wata raka'a kenan ba lalle ne zanto ta tsakiya ba lalle ba raka an farko ba ce lalle ba ta karshe ba ce an fahimta ko ko ta zanto ita ce ta biyu ko ta zanto ita ce ta nawa ta uku kowace ya halatta ta zanto ɗaya daga cikin rako inda ake da ba dai ita ce ta farko ba ba ita ce ta karshe ba a tsakiya dai annabi ya yi wata sujuda da ya tsawaita ta kala wannan sahabi ya ce farafatu ra'asi sai na dago kaina bainan nasu tsakiyar mutane wato ba wanda ya dago kansa sai ni fa iza sabiyu ala zahari rasulillah kawai sai ga wannan yaron ya tsare bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau bayan annabi annabi na cikin sujuda wa huwa sajid alhali annabi na cikin sujuda faraja'tu ila sujudi tunda ba wanda ya dago sai ni ni ma sai na koma sujudata فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يا عند النبي قال صلى قال الناس sai mutane suka ce da shi ya rasulullah innaka sajadta baina zaharanai salatika kai wata sujuda a tsakiyar sallanka hadihi wannan sallar sajadatan ataltaha wata sujuda da ka tsawaita ta hatta zananna annahu qad hadatha amrun har muka ga tan kowan al'amari mai faru kuma aw annahu yuha ilayka ko kuma dai wahayi ne ake maka ka dakata a gama yanke wahayi kafin ka dago da sujuda قال sai annabi ce kullu zalika lam yakun duk abin nan bai faru ba ba wani sabon abu bane ba kuma wani wahayi aka yi mu ba walakin nabdir ta'alani sai dai dana ya hau gadan bayana irtahalani bi ma'ana ittakhadha ni rahilatan kin ya rike ni a matsayin mai dabbar hawa shine irtahalani kin ai ittakhadha ni rahilatan bi rukubi ala dhahri fa karitu an udilahu sai naki in za sai na ki in abin na tansa in gaggautar da shi in ce masa sauka sai na kyale shi har ya gama abin da yake dan kai ya gama ya sauka dan gani damar sa hatta ya kabiya halisa ko har ya gama biyan bukatar sa ta wasan shi ba wata yake so ba ya hau ya more ya gama wasan sa in ya sauka kuma ma dago daga sujud ke to karkashin wannan hadisi za mu fahimci mai da mai za mu fahimci halittin mai halittin shigar yara masallaci tun daga shi annabi ya taho da yaran ba a rike a hannun sai shigo da shi masallaci ko da yara suna surutu ko da suna wurgi sai dai a rinka faɗakar da su wasa a masallaci ba ke surutu a masallaci bai kamata amma ba za a ce ba ku sake zuwa kai ku kore su wannan yaran su fita waje wai zai koya masa sallah ba a koran yara da su zo masallaci an fahimta ko ba a koran su za su samu wuri su kurɗa cikin masallaci in sun samu tsawon gaba su zauna in sun samu na biyu su zauna ba a cewa dai yara tsawon gaba a kore shi baya sai dai in karami ne wanda in sallah ta ɓaci ba zai iya wani abin nan ba sai a tashi daga gefe kar a tashi sai tun liman amma ana yin tsawo da yara hadisin da yake nuna cewa tsawon maza daban sannan kuma na yara ya biyo baya sannan na mata wannan hadisin da ifi ne aslan ana yin sahu da sahu da manya da yara a takudi ya halatta akwai babi akan wani a cikin sayyid bukhari eh bayan lima ake ayyuka na riga na gama magana bayan lima wannan annabi ya ce ni yalimi minkum wala ahlami wannan ma ana bukatar masu hankali saboda ko sallah za ta rikice a gawo a akwai hankali alfalu hankali shine wannan ahlam ba wai cewa dole ne sai in ya kai baligi ba idan yaro yana da hankali ya kai shekara goma kaga ai mai hankali ne wannan ba zai wasa cikin sallah ko ya kai shekara sha ɗaya ko sha biyu mumayyizi ne ya san me da sauransu to kuma yana makaranta an san ya san sallah an karantar da ke sallah sai tsaya ko da sai tun neman ne in ta rikice sai neman ya dawo da gaje dan shekara da goma bai san me yake ba ai ma'auni shine yaro da ya zanto in ya fara sallan ba zai tafi ba ya kai wannan matsayin in ba ka Amr ibn Salma ba ya zama limami a garin su ba yana dan shekara na shida ko bakwai to ba dan ya iya ba kuma duk sahabbai ne waɗannan farko suka musulunta gaba annabi annabi ce dan kun koma garin ku wanda zai muku sallah a qara'ukum li kitabillah wanda yake kuke karatun Qur'ani suka duba duk cikin su ba wanda yake wannan yaron iya karatun Qur'ani suka gabatar da shi shine limamin su an gane ko wannan na nuna halittin shigar yara masallaci kenan sannan yana nuna idan yaro ya hau bayan ka babu laifi ko dan ka tsawaita sujuda saboda shi wannan duk babu laifi tun daga shi ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wato ainihin wani abu ba sannan kuma wannan na nuna idan mutum ya dago kansa bisa ga kuskure yana mai bin liman sai ka dago kanka bisa ga kuskure tsammanin ka liman ya dago ko wani abu ya faru wanda ya razanar da kai ya sa ka ɗago kanka sai kuma ka mayar akwai kabli ko ba a kanka sallar ka yi ko ba ba a ga sallar ta yi kaga ya dago kafin liman amma bisa da kuskure daga baya sai ya mayar da kansa kuma aka gama sallah ba tare da yayi komai ba inda sallarsa ba ta yi ba a lokacin wahayi na sauka ko da annabi bai sani ba sai a saukar da aya inda sallar ba ta yi ba a sanar da shi shi yasa sahabbai in suna wani abu lokacin annabi ko da annabin bai sani ba matukar sun yi abin kuma aya ba ta sauka ba to suna kafa hujja da wannan abin tamfar tabbatacce ne a shari'a shi yasa Jabir yake cewa mun kasance muna yin azalu alhalin annabi ya sani a alhalin qur'ani wal qur'anu yanzu qur'ani na sauka an bayyana ku wa fi hadithin akhar kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli fa idza sajada wasaba al hasan wal husayn ala dhahri a wani hadisin daban yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah fa idza sajada idan yayi sujuda wasaba al hasan wal husayn ala dhahri sai hasan da husayn su zauna a gadan bayansa fa idza mana'uhuma idan sahabbai sun yunkurin hana su ashara ilaihim sai annabi ya musu ishara da hannu an da'uhuma isharar tana dauke da sakon ku kyale su ku kyale su an fahimta ku falan ma qada salata yayin da ya kammala sallah wada'ahu ma fi hijrihi sai dora su akan cinyarsa wa qala yace man ahabbani falyuhibba hadain wanda yake kaunata to ya kaunaci waɗannan guda biyu sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin dai shi wancan hadisi da annabi ke ce walakin nabini irsa halal yana nuna a ce jika kana ce masa ne ɗaki jika yana ansa sunan ɗaki shi ka kina ce babu wasa tsakanin kaka da jikan yasa kan da duk suke da yasa yanzu kaga ba zai aure yasa ba a musulunta ko to kuma zai aure jikarsa ita ma ba zai aure ta ba a musulunci an fahimta da kyau ko to saboda haka kenan wannan wasan kawai an saba ne a hausance
malam wani dan wani ana magana shi a kan rashin halarci wannan abu yace ai wannan hadisin ma nuna yake manzo Allah yana wasa da dukkan sa a to yana wasa da su amma wasa na yara ko na manya ai akwai wasa na manya da ake wannan kuma yara ne ya zo da su masallaci saboda yaran su yana sallah san hau gadan bayan sa yanzu in suna yin shekara goma ko sha biyar za su yaka yanzu su kakanni da suke wasa da jikokinsu ba yarinya budurwa bace mutum zai rinka ce masa matarsa jika ta ce budurwa ta kai shekara sha takwas ko sha ɗaya wata tana gidan aure dan ta matarsa idan al'ada ta ci karo da addini sai a haƙura da al'ada idan kawai magana man ahabbani falyuhibba hazaini wanda yake kaunata to ya kaunaci waɗannan guda biyun al-hasan wal husayn kenan وانا حديث ابن خزيمه يرويته باسناد حسن عن ابن مسعود والبيهقي مرسلا وترجم له ابن خزيمه بقوله باب ذكر الدليل على ان الاشاره في الصلاه بما يفهم عن المسير لا تقطع الصلاه ولا تفسدها albani yake haka ibnu ibnu kuzaima yayi wa wannan yayi wa wannan hadisi matashi a cikin littafin sa babin da ke cewa babi game da ambatan dalili bisa ga cewa yin isara cikin sallah irin isharar da za ta sa a fahimci mai isharar yake nufi la ta kada salata ba ta yanke sallah wala ta fusudu kuma ba ta bata ta yin isharar cikin sallah ba ya bata sallah fadlul sujudi matashiyar magana ta gaba falalan sujuda wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أفكنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة ba wani ɗaya cikin al'umma ta face sai na gane shi a ranar tashin kiyama قالوا في صحابي سكتي وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق ta yaya za ka gane su cikin cinkoson halittu ya annabin Allah ya za ka gane su an tara na farko da na karshe gaba daya kala sai ce a ra'aita law da kalta siratan fiha khailun duhumun buhumun da a ce za ka shiga wani garke sira shine kamar wato sukan yi garke na raƙuma ko na shanu ko na dawaki wato duwatsu ake tara manya-manya a zagaye su ce kuma a samu rassa na itace a sassar da a tsakiya a ta kai da garke na tumai na na dawaki ko na abin nan ara lau da kalta siratan da ka shiga wani garke fiha khailun a cikin wannan garken ga ainihin dawaki duhumun buhumun duhumun wato waɗanda suke baƙaƙe buhumun ko bakin wulik wanda ba wani launi a cikinsa wa fiha farasun agar sai kuma a tsakiyar ga wani doki agar wanda yake mai kyallin goshi muhajjal ko mai kyallin kafa wato shi duk da cewa launinsa baki ne ya yi tarayya da su to amma fuskarsa akwai haske kuna samun wannan ku sannan kuma kafarsa daga kofatansa zuwa tsakiyar ƙaurinsa nan ma akwai haske to wannan dokin za ka iya gane shi tsakaninsa da sauran dawakin da suke bakakken kirin ko ba za ka gane shi ba daga misalin da annabi yake nufi a fakunta ta'rifuhu minha za ka iya gane wannan dokin tsakanin waɗancan dawaki kawai bala yace kwarai قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود yace to haka al'umma ta ma a ranar tashin kiyama suna kyallon fuska mina sujudi saboda yawan sujuda wa muhajjaluna suna kyallon hannaye da kafafuwa min alwudu'i saboda alwala al-ghurratu dama shine al-bayadu ala jabini al-fard wato haske da ke kan goshin doki din nan wanda ke zuwa har kusa da bakin sa wannan shine ake kira al-ghurra to idan an ce al-agharru doki mai wannan hasken wanda ga shi da launin ja ko baki amma kuma goshinsa kuma farin launi an gane ku almuhajjal kuma dokin da yake da fararen kafa ga shi da launin ja ko launin baki amma daga kafarsa kamar daga gofitansa zuwa kaurinsa inda ake sa da baibayi to kuma akwai haske kenan to wannan sai a ce masa muhajjal gur mai hasken fuska muhajjal mai hasken mai kafa to haka al'ummar annabi za su tashi gur masu hasken kyalli saboda mai sujuda muhajjalun kuma masu hasken kafafu da mai hannaye saboda mai alwala saboda alwala mutum na wanke hannayensa da kuma kafafunsa to duk inda mutum ke wanke hatsunan cikin alwala kuma zai tashi da haske kenan wannan shine bambancin da annabi zai gane al'ummarsa cikin cunkoson sauran al'ummomi wannan sai nuna mana kenan a ce alwala yana cikin khasa'isu ummati Muhammad haka ne ko ba ka bane alwala yana cikin abin da aka ce banci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sauran suna yi suma da sun tashi da annabi zai gane su to amma kuma wannan ba zai zama dalili ba akan haka tunda sauran al'umma ba su sujuda to me yasa su gobe za a ga su rike langoji ba
ruwayan ba sai annabi ibrahim ba Eh?
wannan mai sarkin mazali ne kanta take sai a rarrafe a don
to ka gani shi yasa mafhumin wannan hadisin baya nuna cewa sauran al'umma ba sa alwala domin idan ka ce haka sai a ce to ko ba sa sujuda kenan kaga suna yi ba ya mari muqnati li rabbiki wasjudi warka imma baki udkhul al-baba sujudan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanzidu kaga sauran al'umma suna sujuda sai a ce wannan dai wani abu ne da falalan da ke jerantuwa din nan Allah ya kibanta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da sauran al'umma sun yi tarayya da mu wajen alwala ko da sun yi tarayya da mu wajen sujuda to samu wannan kyallon goshi da kyallon hannaye da kafa to wannan wani abu ne da Allah ya biyo al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu kuma annabi na cewa wannan hadisi ya Ahmad ne ya rawaito shi bisa da sahihi annabi na cewa idza arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nari أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل بني آدم آه فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود ويقول النبي إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار إذا قال لا ينفن rahama ga wanda ya so cikin yan wuta amara Allahu mala'ikata sai Allah ya umarni ga mala'iku an yukhriju man ya'budu Allah su je cikin wuta su fitar da wanda yake yana bautan ubangiji fa yukhrijuna sai su fito da su wa ya'rifunahum bi athari sujudi in sun je za su gane su ta hanyar wato alamun sujuda a goshin su kenan alamun sujuda wa harrama Allahu ala nari an ta'kula athara sujudi Allah ko ya haramta wa wuta ta ci dukkan gurbin da ake sujuda da shi kenan ba goshi kadai ba domin ana yin sujuda da abin nan gabbai da ga hannaye ga kafafu da sauransu an fahimta ku to duk inda yake asar na sujud Allah yana haramta wa wuta ta ci wannan wa yukhrajuna minan nari sai a fito da su daga cikin wuta fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa athara sujudi dukkan dan adam gaba ɗayan jikinsa wuta za ta ci sai fa gurbin da ake yin sujuda to nan mai wuta ba za ta ci ba an fahimta ku wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi malam yace wa fihi anna usatul musallin la yukhalladuna fin nari wannan ke nuna masu zunubi cikin al'ummar musulmi masallata la yukhalladuna fin nari ba za su dawo cikin wuta ba wa kazalika law kana al-muwahhid tarikan lis-salati kasaran haka kuma mutumin da yake mai kadaita Allah sai ya zanto tariku sala baya yin sallah to shi ma fa innahu la yukalladu ba la yukallad ba bara da wani da ke cikin wuta ba ko da ya bar sallar nan ta hanyar kasala ne ta hazalika wannan abin da ya inganta fanzur as-sahiha ka duba cikin sulsulatul ahadith as-sahiha wato shine jerin hadisi na 252 ma'ana dai wannan shine daga cikin hadisan da ahlus sunna suke kafa hujja da su bisa ga cewa musulmi mai zunubi ko da ya shiga wuta dai ba zai dawwama ba matukar mutum ya mutu kan imani kan musulunci to amma yana da zunubbai da suka kai shi wuta to ba zai dawoma cikin wuta ba daga karshe za a cire sai dai lokacin fitar wani kila ba shine na ba lokacin fitar wani ba shine na wani ba an gane ku as-sujudu 'ala al-ardi wal hasiri yin sujuda akan kasa da kuma yin sujuda akan tabarma ko makin fudi wa kana yasjudu 'ala al-ardi kaseera annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yin sujuda ne a ƙasa malam isa lamba daga ƙasa yake li anna masjidahu alaihi salam lam yakun mafrushan bil hasiri wa nahwi domin masallacin annabi ba a shimfiɗe shi da tabarma ko wani sa ba wa yadullu li hadha ahadithu kathiratun jidda abin da yake nuna haka hadisai ne masu yawa kwarai min hal hadithu alladhi ya'qubu hadha daga cikin sa akwai hadisin da zai biyo bayan wannan وحديث ابي سعيد الاتي ده حديث ابو سعيد الخدري wanda bayanin shi ma zai zo nan gaba wato dai zaka iya sujada a ƙasa idan wurin ba shi fada kuma zaka iya sujada akan tabarma ko mushin fudi idan kana da shin fada duk wannan ɗaya ne wa kana sahabatu rasulillahi sallallahu wa kana fi ahaduhum idan ɗaya daga cikin su bai sami iko an yi makina da bahata min al-ardi ya tabbatar da goshinsa kan ƙasa ba basata thawbahu fasajada alayhi saboda zafin rana sai mutum ya shimfida tufafin sai ya sujuda a kansa an gane ku wannan hadisi muslim ya rawaito da abu awana wa kana yaqulu annabi na cewa wa ju'ilatil ardu kullu hali wa li ummati masjidan wa tahura an sanya mun kasa gaba ɗayanta ni da al'ummata a matsayin wurin sujuda a matsayin kuma wurin sarki wato taimama kenan fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salatu فعنده مسجده وعنده طهوره duk inda wani mutum yake cikin al'umma ta sallah ta riske shi to yana da masallacinsa yana da kuma abin sarkinsa ma'ana ko ba da ruwa sai ya taimama da ƙasa ko ko ba shi fada sai sallah din kuma kan ƙasa duk tayi wannan yalwatawa al'umma kenan da a ce an ce sai a masallaci kawai za a yi sallah to kaga da an shiga wahala wa kana min wa kana man qabli yu'azzimuna zalika waɗanda suke kafina kuwa suna ganin ai wannan abu ne mai girma mutum yayi sallah a koyi na ga dama ba zai yi ba wa inma kanu yusalluna fi kana'isihim wa biyaihim sun kasance suna sallah ne fi kana'isihim a cikin dakunan ibadar su wa biyaihim da dakunan ibadar kana'is jami'i na kanisa kanisa kuma shine dakin bauta na yan mushan biya kuma jami'i na bi'a bi'a kuma dakin bauta na yahudu kenan wancan na nasara wannan na yahudu fi kana'isihim wa bi'ihim wannan hadisi imamu ahmad da as-sirraj wal bayhaqi suka rawaito bi sanadin sahihi wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'in wannan lokacin annabi na yin sallah akan tabo ta kuɗa da ruwa wa qad وقع له ذلك في صبح ليلة في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء hakan ya faru ga annabi sallallahu a asbahi ta daren 21 ga watan Ramadan hina amtarat sama yayin da girgije ya malalar da ruwan sama wa sala saqaful masjid sai rufin masallaci ya rinka yoyo ya rinka zuba wa kana min jaridin nakhli dama an yi shi ne da tamkar dabino fa sajada sallallahu alaihi wa sallama fil ma'i was tini sai kawai annabi ya dora goshinsa akan ruwa da tabo sallallahu alaihi wa sallam قال أبو سعيد الخدري فأبصرت فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين أبو سعيد الخدري إذا نونا بيو سنغ النبي akan goshinsa da hancinsa ga asarul ma'i wa tsini ga ragowar ruwa ga ragowar tabo annabi ya sujura kenan a cikin tabo sallallahu alaihi wasallam wato kaga wannan shine tsabagen girmama ubangiji kenan duk yadda kake jin gayi da menene kuma in za ka yi sujada gaban ubangiji kuma yi maganar gayi manta da ita ake karshe dai jikin ka yi datti in ya datti ba za ka yi wanka ba karshe tufafin ka yi datti in ya datti ba za ka wanke ba to menene za ka yi ta tsantseni wa kana yusalli ala al-khumrati wancan hadisi al-bukhari da muslim suka bukhari da muslim ko na'am al-bukhari da muslim suka wa kana yusalli ala al-khumrati annabi ya kasance yana yin sallah akan al-khumra to al-khumra kuma shine fassara shi daga kasa miqdaru ma yadau ar-rajulu alayhi wajhahu fi sujudihi min hasirin aw nasijati qusin wa nahwihi min an-nabat wa la yakunu khumratan illa fi hadha al-miqdari a larabce idan sun ce khumra shine gwargwadon abin da mutum zai iya dora fuskarsa a wajen sujuda shine kamar wani faifai haka min hasirin imma wani keso na tabarma aw nasijatin ko wani abu da aka saka nasijatu khusin abinda aka tubka da kaba wa nahwihi da makamantansa minan nabat cikin abin da yake tsirowa daga kasa to shine suke ce masa khus kamar faifai kamar wani keso na tabarma da sauransu ko wani abin nan na kaba sai annabi ya jefa ya sujuda kai wani lokacin an gane ku ahyanan a wadansu lokuta kin wa alal hasiri wani lokacin kuma yakan sujuda ne akan tabarma ahyanan وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس وصلى عليه مرة النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى أكم تابرما ونلوكتي يا دور غوشنسا كان تابرما وقد اسود wannan tabarmar ta yi baki kirin min dole ma labisa saboda dadewarta wato dai ba sai an yi abin nan da yawa baki wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito fi wa cewa fil hadisi dalilun ala anna al-julus ala شيء ما هو لبس له لبس له فيدل على تحريم الجلوس على الحرير albani ke cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili bisa ga cewa dadewa akan abu ana kirga shi a matsayin kamar ka suturta abun dan da yace anan gurin wakar suwadda tabarmar ta dade min tuli ma labisa saboda da yadda annabi yake amfani da ita min tuli ma labisa kaga sai a kawo al-lubs wato kamar sitarta abu a jikinka idan ka sanya riga za a ce labisal qamis labisal sirwal labisal qalansuwa to yace ba wai sai abin da ka sa a jikinka ne za a ce labisa ba a larabci ko da abu yana ajiye kana zama a kansa shi ma dai ya zama libas domin kamar yadda riga take kare ka daga a ga suturanka a waje to kuma abin da ka zauna a kan shi yana kare ka daga mai daukan dattin kasa ko kodar kasa shi ma sai ya zanto ya suturce kake yace to in ko ya zama haka ne فيدل على تحريم الجلوس على الحرير حديث نانونا حرمتين زما akan tufafi na alharir saboda wadansu malamai suka ce sanya tufafin yin riga da shi ko wando ko hula ka haramta amma in ka zauna a kai wannan babu komai alharir kun gane sai ce hadisin nan haramcin haka saboda mai lisbutin nahaya an lubsihi saboda nassi ya tabbata akan an haramta mutum yayi riba da mai da alharir كالصحيحين سكين بخاري ومسلم وغيرهما بل ورد فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه haka kuma hali ma ya zo kalla dangane da zama akan alharis din fala tagatarra biman abahahu min alkibari kar ka rutu da wanda ya halatta haka min alkibari cikin wadansu manyan malumma kuskure yi dan ya ce wa kadis warda min tuli ma da wannan tabarmar har sai baki saboda da tsawaitawar da annabi ya yi malabisa wato wajen amfani da ita a matsayin libat din sana kasa ma'ana a matsayin mashin budin su الرفع من السجود ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا dagowa daga sujuda kenan annabi ya kasance yana dago kansa daga sujuda mukabbiran yana mai yin kabbara wannan bukhari da muslim suka rubuta wa amara bi zalika al musi'a salatihi fa qala la yatimmu salatu li ahadin min an-nas hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'ida wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga maimunan sallarsa yace da shi sallar ɗaya daga cikin ku ba ta zama tabbata ba ta cika har sai ya yi sujuda har sai gabbansa sun riga mahaɗar gabbai ta nutsu cikin sujuda sannan yace Allahu akbar wa yarfa rasahu hatta ya sauye kaidan ya dago kansa kuma har sai ya dide ta zaune wa kana yarfa yadayhi ma hadha takbiri ahyana wannan dagowar ma yana dagowa wani lokaci tare da daga hannu ahyanan a waɗansu lokuta wato annabi ya kasance yana daga hannunsa mina sujudi yayin da ya dago daga sujuda mukabbirin yana mai kabbar ya rufe ra'sahu kai yana dago kansa mina sujudi yayin da ya dago daga sujuda mukabbirin yana mai kabbar thumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaqudu 'alayha mutma'inna sannan sai shimfida kafarsa ta hagu ya zauna akan ta a natse wa amara bi zalika al-musii salati yayi umarni da haka ga wanda yake muna sallan nan tafa fa qala lahu idza sajadta famakkil lisujudi ita in ka zo yin sujuda ka tabbatar da sujudan ka ta zama tabbatacciya fa idza rafa'ta faqud ala fakhidhika al-yusra in ka dago daga sujuda ta farko kafin ka tafi ta biyu ka iya zama akan gwiwar akan kafar ka ta hagu ne wa kana yansibu rijlahu al-yumna kafar dama kuma sai kafa ta duk bayanin wannan ya gabata baya wa yastaqbilu bi asabihi al-qibla sai ya fuskanci al-qibla da yatsunta tunda ya yi intisafin ta an-nasa'i bi sanadin sahihi to ina da sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya kan rasu Allah alaikum wa rahmatullahi dukan ji wani lokaci idan liman ya kammala karatun fatiha wasu daga cikin yan uwa suna yin karatun addu'o'i a boye ban san da suke karantawa ba kuma gashi muna karanta littafin nan har mun kusa zuwa karshe ban ga babin da aka yi wannan addu'ar ba babu wata addu'a da ake karantawa idan liman ya kammala fatiha zai shiga sura ne yana dan yin shiru dan ya bambance tsakanin sura da fatiha ne amma ba wata addu'a da yake a wurin su wanda suke wannan karatu kila suna bin wata mazhabar ne wanda suke ganin wajibcin karatun fatiha hatta akan mamu akwai masu ba da fatawar idan liman ya kammala karatun fatiha sai saurara domin mamu su kuma su yi fatiha a surance kila su ne kaji sai kai tsammanin wata addu'a ce wannan kuma fatawar waɗansu malamai ce daga cikin manya-manyan malamai na da da na yanzu to amma dai mafi ingancin magana babu wannan wannan ke cewa a cikin dukkan abin da aka ce annabi yana karantawa a cikin sujuda na ga da abubuwan da ma karanta ababai ne da suka shafi yana roƙon bukatu ne na lahira babu wata bukatar ta duniya to ya halatta mu sanya bukatunmu na duniya kamar kuɗi da makamantansu akwai malaman da suka bada fatawar cewa idan ka roki wani abu a ciki wanda na bukatar ka ta duniya ya halatta dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yawaita addu'a cikin sujuda fa kamin an yustajaba lakum ya dace an samu kasancewar shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai roki duniya ba baya nuna harancin mu mu roki wadansu bukatun mu na duniya
wannan addu'a da yake ya tsare da tsare kullum
a cikin sujuda ne a to shi yana tambaya kan cikin sujuda yana magana kan cikin sujuda in haka ne inda kawai na komai da komai na ya zamu kafa hujja da wani wurin amma yana magana kan sujuda kadai mai tambaya na gaba yana cewa shi bai fahimci ma'anar wannan hadisin ba la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiki minhu shay abin da yake cewa kar ɗaya daga cikin ku yi sallar tufafi ɗaya ba tare da wani abu na tufafin ya hau kan kafaɗinsa biyu ba ma'ana ba a haramta maka yin sallar tufafi ɗaya ba amma ya zanto wannan tufafin lallai ya rufe kafaɗinka guda biyu kuma ya rufe asalin al'aurarka daga cibiya zuwa gwiwoyi idan sal- idan tufafi ya rufe wannan ya halatta kai sallah da shi to anan kuma ya kamata mutane su kiyaye halacci ake magana akwai kuma siffa ta kamala da ya kamata kai shine kasance kana cikakkun tufafi wancan ana faɗa saboda mutum ya samu kansa cikin matsatsi komai karancin tufafi ya kasance da ya rufe kafaɗinka kafin kai sallah da shi an fahimta ku ga amfanin karanta hadisi kenan zai sa da dama ka gane waɗansu maganganu ko fatoyi da malamai suka bayar in sun saba ma hadisi sai ka ba hadisi ya hakuri in kammala domin sanannen abu ne yadda muke karanta bisa ga cewa in dai mutum ya yi sallah cibiyarsa zuwa gwiwarsa tana rufe to dan kirjinsa na waje wannan babu laifi to gashi kuma annabi ya ce kar ɗaya daga cikin ku yi sallah alhali babu wani abu a kan kafaɗunsa saboda haka ya zama wajibi rufe kafaɗu a cikin sallah wato akwai al'aur bambanci tsakanin al'aura cikin sallah ko wajen sallah idan kana wajen sallah al'aura kowa ya riga ya san daga cibiya zuwa gwiwa nan shine ake kira da suna al'aura amma cikin sallah kuma an ƙara shine hatta kafaɗinka guda biyu ana kirga su a matsayin al'aura in dai a cikin sallah ne sabanin a wajen sallah ba za su zama al'aura ba an fahimta da kyau ko to wanda ya kamata mu fahimta ai wannan ba sai na faɗa maka ba yanzu ka fahimci abin da na faɗa na ce mi sai ya rufe ka faɗu to kuma sai yanzu in ce maka idan mutum ya sallar da singileti mai abin da iyakacin nan gudun kuma ta yi ko ba ta yi ba ai ba ni zan bada wannan fitar ba yanzu kai da zaka bada inda ka fahimci wacce maganar to ya kenan sallar ta yi ko kuwa shi ke me amfani ka tambaye ni laisa ala atikihi to me atik din ba ka fada ba kace ba muna fassara da ka fada mu a Hausa amma larabci na da yalwa nan gure shine ka fada katif daga wannan tudun na nan gurin idan ka taho zuwa nan asalin gindin wuya wannan fili shi ne ne atik a larabci wannan ma atik wannan filin ma atik to idan ka samu mutum mai matsakaicin fadi alal misali za ka auna da tef inci ne za ka samu za ka yi samun uku wani biyu wani sama da haka ma ka gana da fadi da yawa nan ma haka to wannan dan zaren na singileti yar karama zai iya rufe wannan wajen ai wata rufe inci ɗaya ba kaga har yanzu bai rufe atik din sa ba kenan kaga su ba su fahimci atik din ba kenan laysa ala atikihi shay'un shay'un din ai minhu daga cikin wancan tufafin ne wani abu yazo rufe atik ba wai kawai a samu wani dan kankanin abu kowa yake akan atik ai bai rufe atik din ba kenan ka fahimta da kyau yau rashin fahimtar yaren larabcin lokaci na sa mutum ya kuskuren fassara akwai wani littafi da na gari bulugul mara mai fassara hausa wato kuskuren da ke cikin wannan littafin ina jin ya fi daidai din yawa in ban yi mubalaga ba hadisai aka yi ta karar ya su babu gayar babu dalili to shi dama kullun tarjama inda take da wahala tana bukatun ka san yare guda biyu din yaren larabcin da kake so ka fasara yaren hausar da kake so ka bada sakon a cikinsa idan ba ka da yalwatacce daga cikin yarukan guda biyu dole kai kuskure ko bayan ka san larabci kuma ka san shari'a tunda akwai abin da gashi a doron larabci kuma islahin shari'a kuma ya sha bamban da abin da larabcin ya tabbatar kaga dole sai ka san wannan to idan ka zo fassara dole sai ka gamsar da mutane game da bukatun su su san sakon hadisin kai tsaye in ba haka ba sai mutum ya yi ta kuskure mai yawan gaske magana ta maimaitu ya halatta yi koyi da masbuki kuma na tabbatar mun sha ansa wannan tambayar a nan gudu dan mai tambayar yana so in ba shi ansa zan so in tambaye shi waye masbuki tukuna dan yawancin tambayoyin da muke kila ban fahimci me masbuki ba inda mun fahimci meye meye masbuki hakikanin masbuki da wannan tambayar ba za ta yi mai to haka ba waye masbuki malam waye masbuki
Lagun da ke kusa da wasu duki shi ne wanda ya zo ya samu wanda ya zo ya zuki ne ya samu wani abu
wanda ya nuna da suke liman ya samu wani abu ya samu wani abu na sallah sai liman ya ita sai aka yaya ya da liman ya ce salamu alaikum shi zai tashi duk wani daga yaushe ne sunan masbuki ya hau kansa daga lokacin da liman ya sallama shi ya tashi zai abin nan shi kadai ba shi ne zai karɓi sunan masubuki ba a to idan lokacin da yake bi baya zama masubuki idan ya zo ya samu liman liman na raka ta uku shi kuma ya zo kabbara ya shiga me ya sunansa a lokacin bayan liman ya sallama fa eh ci gaba da yin ta kansa sunan wancan na da ne kenan shi ne bin shi har yanzu a can gurin masubuki ne bi ma'ana annahu subika bi raka subika bi shay'in min as-salati wa lamma sallama al-imam huwa madha fi salati ya zarce cikin sallarsa da haka anan shi makadaici ne mai yin sallah ne shi kadai wannan sunan tun na da ne in wancan sunan ya bi shi har yanzu yana da a matsayin masubuki limu bai riga ya sallama ba kenan amma a islahi mu je an saba cewa idan ya tashi ya rama ma duk sunan shi masubuki amma dai mu fahimci gindin maganar to lokacin da ya tashi yana sallah shi kadai ba shi kadai yake ba yana da wani ruwa ko- shi da liman tsakanin su ina ruwansa da liman ba ruwansa da liman ko ba ruwan liman da shi duk abin da yayi na kuskure yanzu shi zai dauki nauyin kuskurensa sabanin lokacin da yake bin liman tamfar mai yin sallah shi kadai to waye ya ce kar abin sallah sai aka samu maganganu guda biyu wasu suka ce abihi sallah wannan magana ce wadansu suka ce kar abihi sallah wannan ko magana ce to a nan gurin waye ya kamata ya kawo dalili cikin guda biyun wanda ya ce kar abishi ko wanda ya ce abishi wanda ya ce kar abishi shi za a nema a ce kawo dalilin ka wanda ya ce abishi baya bukatan dalili saboda ya tafi ne bina'an alal asli saboda asali idan mutum na sallah shi kadai ana bihi sallah liman kun bihi sallah dan yana yin shi kadai kuka bi shi haka wannan masbuki an gama sallama ya tashi yana yi sunansa mai sallah kadai dan haka ya halatta a bi shi idan wani ya zo ya ce ba za a bi shi ba za a ce kawo dalilin da ya haramta gunsa idan wani ya zo ce za a bi shi kaga shi baya bukatan dalili dan shi bana alal asli yayi gini kan asali ne yanzu mai sabuwar magana shi ne mai dawar bacin sallah ga wanda ya bi musu guji to wannan da'awa din sai ya kawo mata dalili kullu da'awa la budda an takuna mashhubatan bi dalil dole a kawo mata dalili in ba dalili fa ta zanto da'awa fariga to sai malamai suka yi maganganu guda biyu mazhabin imam shafi'i da mazhabin abu hanifa suka ci za ko a- da da mazhabin abu hanifa suka ci za a iya don masbuki sallah imam shafi'i yace ba abin da zai hana ka bin sallah imam malik kuma yace ba za a bi shi ba to kaga wannan duk maganganu ne guda biyu kenan ko wani ɗaya daga cikin waɗannan kuma malamai ne cikin su babu wanda yake wahayi na kansa kowa istihadi ne a mazhabin malikiya da aka ce ba za a bi shi ba idan ka dan saurare da sai ga kuma sun yarda a bi shi dan za su zo su kawo wata tambaya su zo su ce liman da yake sallah ya yi wani adadi na rakawo'i ga mamu guda biyu ko uku a gabansa ko dana makamancin haka a bayansa sai wani mutum ya zo ya shiga sallah a yanzu shiga sallah a yanzu sai alwalan liman ta kare ba zai istiklafa ba da ya tashi dawowa a maimakon ya dawo ɗaya daga cikin wanda suka fara sallah sai ya dawo wannan sabon wanda yanzu ya shiga yaya sauran za su yi wajen sallah kaga sun yadda a nan gurin sai suka ce idan an je inda sallar su ta cika sai su zauna su jira shi ya tashi ya kammala sallolinsa ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan su masu yi to wannan waye suka bi to me za a kawo wannan inda ba abu masu buki sallah me za a kawo wannan ai masu buki ne suka bi wannan azumi yace idan shi masu buki ya tashi yana rama abin da ke kansa wa huwa kal musalli wahdahu tamfar mai sallah shi kadai ne to mai sallah shi kadai ana masa kowa abunsa nusus fiqhiyya din ya kamata mu rinka fahimta wannan kuma yake cewa wai na ji waɗansu suna cewa in mutum ya yi sallah shi kadai sallar sa bata yi ba suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala wa qimus salata wa atuz zakata warka umma arraki'in ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku yi rukuyi tare da masu rukuyi to ai wani kuma sai ya je san ya ce musu an kayan sallah a cikin jam'i ba ta halatta ba sai dai kai duka ne idan aka tambaye shi hujja sai ya ce Allah ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashghula wa aqimis salata tarafa an-nahari wa zulfan min al-layl inna al-hasanati yudhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lil-dhakirin yace idan kai jami'i bata halatta ba sai dai kai duka ne a ta yi miyar hujjar ke ce watan ayar kamar yadda su suka ce idan ya shiga da wata halatta miyar hujjar su wannan ayar da wanda suka fahimci wannan din cewa in kayi a cikin kai kai kadai wata halatta ba dan Allah ce wa aqimu salata da kuma inda za a samu wani shi kuma zai ce in kai cikin zai wata halatta ba dan Allah ce aqimu salata cikin su wa ya fahimci daidai ba wanda ya fahimci daidai domin cikin su kowa aka bi fatawarsa to za a tuhumci qur'ani da yin tukka da warwara dan ya zai ana yace ku yi dafi ko mun fahimci jam'in kawai yake nufi baya nufin kai kadai a can yace yi kai kadai ko mun fahimci yi kai kadai kawai yake nufi baya nufin jam'i ya zama mai kenan tanaqud wanda qur'ani ko babu tanaqudi cikin sa to wannan fassara ce kawai irin wanda suke fassara ta yan tasiri ko da su ba yan tasiri bane ba sai su fassara ta yan tasiri shi ne mutum da kyaya kawai fassara ta da hausar shi shi kadai yace har kawai take ne bisa ga son zuciya irin nafi baya duba nassin qur'ani da sauran ayoyin da suke magana kan sallah baya duba kawai ke nufi baya nufin jami ya zama mai kenan tanaqud wanda qur'ani ko babu tanaqudi cikin sa to wannan fassara ce kawai irin wanda suke fassara ta yan tasiri ko da su ba yan tasiri wani wata su fassara ta yan tasiri shi ne mutum da kyaya kawai ya fassara ta da hausar shi shi kadai ya ce har kawai take ne bisa ga son zuciya irin nafi baya duba nassin qur'ani da sauran ayoyin da suke magana kan sallah baya mun duba nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wannan kuskure abinda wannan aya take nuna wa kamar da Imam Qurtubi kawo cikin tafsirin su da Imam Ibn Kathir malamai suna kafa hujja ne ta wajen wajibcin sallar jama'a amma ba wacce an kai gare mutum ba sallan jam'i wajibi ne sai fa in mutum na da uzuri daga cikin uzuri barci ko mantuwa ko rashin lafiya da sauran uzuri ko ana ruwan sama duk wannan uzuri ne daga lokacin da aka ce mutum na barci kaga ai duk wani abu na wajibi kuma ya sauka sai ya tashi tukuna zai koma kansa daga lokacin da aka ce kaza haka da sauransu masu uzuri sai aka ce ta su an yafe musu to idan mutum fa bai je sallan jam'i ba yi sallarsa a gida shi kadai kuma ba barci ne ya dauke shi ba an bai da ku sannan ko ba wani uzuri yake da shi ba cikin uzurrukan da aka ce mutum zai yi abin da dinsa mai hukuncinsa sallar su ta yi ba ya da wani uzuri da ya hana shi zuwa jami'a mun tabbatar ya yi sabo amma sallar su ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ruwayan tabarani da hakim da wani su cewa duk wanda ya ji kiran sallah sai ya ki zuwa jam'i ba tare da uzuri ba ya a gida fala salatu lahu ba ya da sallah duk wanda ya ji kiran sallah yana da cikin bulugun mara ya zauna ya sallah a gida ya ki ansa wajibcin nan da aka kira sallah ba tare da wani uzuri ba lafiyarsa kalau ba rashin lafiya ba idan sa biyu ba barci yake ba ba ruwan sama ake ba kawai kawai yake zuwa duk uzurin da ake yi ba mu mutum hanzari da shi saboda sallar jami'i shi babu shi ya zauna ya sallah a gida kuma yana jin ya kira sallah a masallaci fala salata lahu annabi ce illa min uzrin sai in yana da uzuri in ba uzuri ba fala salata lahu to menene fala salata lahu eh sallah ba ya cikakken lada a'a ya hausa yana da daya kana nufin baya da ashirin da bakwai annabi ya koyi sallah ne fala salata dole ya yi sallar ba lalle ne kuma ya samu lada ba yin sallah ya zama mai dole lada ba a haramta masa shi dan baya da uzuri in yana da uzuri ne ya yi shi kadai to shine yana da wannan falalan ta daraja daya wanda ya je jami'i ya fi shi mai da daraja 27 amma wanda yanzu fala salatu ne ina ba zan bayyanta to waɗansu kuma suna cewa fala salatu lahu kamila yana da dan lada kaɗan ba cikakke ba za a dan gutsura masa dan kaɗan amma ba cikakke waɗansu suna cewa sam sallar dai kan ba za a bashi ladan ba in yayi ya sauke wajibi amma maganar lada wato duk wannan na nuna ke kenan nauyin sallar jami'i kenan saboda haka bai kamata mutum ya sakace da sake da sallar jam'i ba
idan a goku masallaci na bid'a
wata rigimar kenan ya ce idan an gosu masallacin da yan bid'a ne ya zai ana bin yan bid'a sallah ni ban san ranar da za a daina wannan tambayar ba tambayar bin yan bid'a sallah ni ban san ranar da za a daina ta ba sama da shekaru biyar kenan daga lokacin da aka samu samun dan wannan fatawar wajen shekaru biyar da suka wuce baya zuwa yau dai ana ta tambaya kan bin dan bid'a za a bi shi ba za a bi shi ba wallahi kuma duk rikicin shine yanzu ga Imam Bukhari yayi babu babu imamatil mubtadi'i wal maftuni babin da yake magana kan bin dan bid'a sallah da kuma wanda aka fitine shi cikin addinin sa shine fasiki kenan kamar wanda ya shahara shan giya ya shahara da zanace zanace ya ya shahara dan fashi ne ya fi karfin gwamnati ya fi karfin jama'a a unguwar kuke dan fashi ne kuma shine limamin masallaci za a bi shi ko ba za a bi shi ba? za a bi shi abdullahi dan umar ya sallah bayan hajjaj kuma azzalimi ne yana karkashe mutane kuma shi sallah bayan sa gasa abdullahi dan musul sun yi sallah alfa walid wanda ya musu sallan asuba ne raka hudu ya wurwuyo ce in kara muku amma ba su dira bin sallah ba idan bid'a ba ta kai mutum ya kafirta ba ana nufin bid'a da ba ta kafirta mutum ba amma dukkan mutumin da yake da bid'a da ta kafirta shi ba za a bi sallah wa alaikum salam ba eh ina jinka eh eh eh za ka bi shi yana magana ana juma'a wani mutum ya zo ya samu raka daya an yi sallama ba zai cika ɗaya ba za ka bi shi kai idan ka zo ko ba za ka bi shi ba za ka bi shi ya rage ka tambaye ni wace sallah za ka bi shi juma'a da an kare azhar za ka shiga da niyan azhar ne za ka shiga da niyan azhar ne wannan yana cikin wuraren da imamu shafi'i ya yi togaciya duk da ya ce a iya bin masubuki ya ce amma ban da juma'a wannan togaciyarsa kenan amma za ka bi shi da ya azhar za ka shiga tunda ka san liman ya yi sallama ya juma'a ta kare yanzu ka zo ka samu dan idan a ce ka same shi yana nafila ne ya halatta ka bi shi ko bai halatta ba ya halatta ka bi shi idan ya raka biyu ka tashi ka ci ko biyu kai azhar kake yi haka in zai cika ɗayan ta juma'a kai kuma ya halatta ka shiga da niyan azhar ya gama ka ci ko guda uku kai sallama ta yi assalamu alaikum wa rahmatullahi tambayoyin da ya kamata yan uwa su gabatar ya kamata su shafi tafsiri nuna na farko shine mai tambayar da yake cewa faɗin Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada yana nufin menene ma'anar wannan ayar faɗin Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada al masajid jam'i ne da zai iya zama na kalmomi guda biyu kalman farko masjad da yawa jiman fata ala wazani maf'al kalma ta biyu masjid da yawa jimun kasra ala wazni maf'il idan an ce almasjid ana nufin wurin yin sujada idan kuma an ce almasjad da fatahar jim yana nufin abin da ake yin sujada ɗin da shi wato gabar da ake yin sujada da ita to kowane ɗaya daga cikinsu kuma in an tashi jam'in sa akan ce masajid idan an ce almasajid ko dai zanto jam'i na masjid ko ya zanto jam'i na masjid to ubangiji ta'ala ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada dan haka sai malaman tafsiri suka yi maganganu guda biyu maganan farko waɗansu suka ce wa annal masajida lillahi masajida din nan ana nufin wuraren yin sallah ma'ana lalle masallatai lillahi mallakar Allah ne ko da mutum ya gina masallaci ba shi zama naci ya zama mallaka na ubangiji ya zamanto ɗaki ne da aka yi shi don Allah da haka ko da mutum ya mutu ba a sa masallaci cikin kayan gadonsa وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا kar ku bautata ma wani tare da Allah wato a cikin su masallatai din idan ko muka ce masajid jam'i ne na masjad wato abinda ake yin sujada da shi sai zanto ma'anar ayan wa annal masajida lillahi lalle gaban yin sujada mallakar Allah ne bai halatta ba tankwasa ɗaya daga cikin gabban nan domin girmama wani sai Allah waɗannan su ne kuma gabbai guda bakwai da annabi ce umirtu an asduda ala saba'ati a'zum an umarce ni in yi sujada akan gabbai guda bakwai biyan farko shine tafukan hannu lokacin da mutum zai sujada yakan shimfiɗa tafukan hannunsa guda biyu yatsunsa a miƙe su fuskanci alƙibla biyun da ke bi musu su ne gwiwoyi mutum kan dara gwiwarsa ta dama da hagu wato a ƙasa yayin yin sujada biyun da ke bi musu su ne a taraful kadamai ne yatsun kowace kafa tsakanin kafar dama da hagu mutum kan tankwara waɗannan 'yan yatsu su fuskanci alƙibla lokacin da yake cikin sujada an samu gaba nawa an samu gabai guda shida gaba ta bakwai ita ce goshi da hanci goshi da hanci ana kirga su a matsayin gaba ɗaya a cikin sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mutumin nan da ke muna na sallansa ya ce idan ka zo yin sallah ka tabbatar ka ɗan farar da hancinka ya gogi ƙasa lokacin yin sujada. saboda haka goshi da hanci lalle ne su taba kasa ga mai yin sujada idan mutum zai yi sujada ya zanto goshinsa kadai ya taba kasa banda hancinsa to ya yi kuskure a cikin sujadansa dole sai ya kasance goshi da hanci to in ka hada waɗannan su ne gabbai guda nawa bakwai to sai waɗansu malaman tafsirin suka ce to wannan su ne almasajid da ake nufi wato wa annal masajid lillahi lalle waɗannan gabbai guda bakwai mallaka ne na Allah shi kadai ba a tankwara su ba a lankwasa su dan girmama wani a ban kasan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba wanda za a yi wa ruku'i ba wanda za a yi wa sujada ba wanda za a yi wa durkuso ba wanda za a yi wa kowa sai wa sai Allah domin waɗannan gabbai na waye na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada kalmar tad'u daga da'a ya da'u da'awatan ko du'a'an wanda mun sha faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba cewa abinda addu'a yake daukar ma'ana guda biyu akwai du'a ibadatin da kome du'a mas'alatin to a nan gudan abin da ake nufi shine du'a wa ibada fala ta da ma Allah ada ahada daidai yake daga ce fala ta abudu ma Allah ahada kar ku yadda ku bautata ma wani tare da Allah da waɗannan gaba a wannan ra'ayi na biyu in kuma a ra'ayin farko ne kar ku yadda ku bautata wani tare da Allah a cikin waɗannan ɗakuna su ne masallatai ina fatan kun fahimta to da haka wannan dai a takaice shine ma'anar wannan aya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ma'ana ko ka ce masallatai mallakar Allah ne ba a bautata wani tare da Allah a wurin a cikin masallatai ko kuma ka ce a'a gaban nan da ake yin sujada mallakar Allah ne ba a tankwasa su don bautata ma wani don girmama wani sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kowane ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni yayi ashe daga nan sai mu fahimci cewa kuskure ne fassarar da waɗansu suke wa wannan aya su cewa annal masajid lillahi fala da ma Allah ahada karka kira wani tare da Allah a masallaci zan iya kiran ka a cikin masallaci ba laifi ne ba in ce ya zaidu zo mu tafi ko wani ne idan dai haka za a ce na kira wani tare da Allah a masallaci za a ce kai na laifi za a ce na saba wa umarnin da wannan aya ta yi saboda haka abinda ake nufi da addu'a a nan wurin du'a wa ibada ne karka bautata ma wani tare da Allah domin addu'a ana kiranta da suna ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna sai ce me an ibadati bai ce ba an da'awati bayan cewa ud'uni astajib lakum ku roke ni zan ansa muku ma'ana ku bautata mun zan ba ku lada da haka sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda suke yin girman kai ga barin yi mun bauta don ya fassara addu'a cewa shine ibada shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a'u huwal ibada hadisin addu'a'u mukhul ibada bai inganta ba wanda ya inganta shine addu'a'u huwal ibada kuma ya fi gamammiyar ma'ana sama da addu'a'u mukhul ibada abinda wannan aya take nufi wallahu alam dan neman karin bayani kai ya duba tafsirin ibnu kasir da kuma tafsirin ibnu jarir at-tabari boyen zai zanto rubutun sai yana da yawa za su wahalar wajen karantawa cewa menene matsayin gasar alkur'ani da ake yi gashi kuma an ce babu wata bid'a mai kyau yanzu a cikin tambayar kamar ka hukunta cewa gasar qur'anin bid'a ce kyakkyawa shi yasa a ƙarshe ka kawo bayani na cewa babu wata bid'a mai kyau wanda babban abin da muke so yanzu mu tabbatar shin gasar karatun alqur'ani za ta iya zama bid'a ko ba za ta zama bid'a ba gasa ko ta wace iri ce in dai abin da za a yi shi ya zanto na halal ne ba na sabon ubangiji ba ya halatta a cikin shari'ar musulunci sai dai abin da ke kewaye da gasar ko abin da ke haifuwa a cikin gasar shi ne abin da zai iya ɗauke wannan gasa daga halacci zuwa ga wani matsayi daban na haramci idan mutane suka zo aka sa su gasar karatun alkur'ani mai girma aka ce duk wanda ya yi kaza za a bashi wani abu na kyauta wannan ba sunansa caca ba wannan wani abu ne wanda ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam akan fita jihadi ya ce duk wanda ya kashe abokin ga duk wanda ya kashe kafiri to abinda duk kafirin ya mallaka na dukiya ya zama nashi banda raban ganima annabi yakan zuga sahabbai akan wannan dan su bayar da himma a fagen yaki yace duk wanda ya kashe wane ya ambaci sunan wani kafiri yace falahu salbuhu to duk abin da wannan kafirin yake da shi na dukiya ya zama na wannan mutumin da ya kashe shi wannan shine ma abin da ya faru lokacin da aka kashe a wannan Abu Jahal a filin Badar saboda haka sai ya kasance waɗanda suka kashe shi yara ne guda biyu malamai suke cewa to waye ke da rabonsa saboda wani mutum ne cikin sahabbai ke cewa ina tsaye sai ga wani yaro karami ya zo ya same ni dan shekaru sha biyar ko sha shida ya ce da ni ina abu jahil ana cikin yaƙi fa ya ce ina abu jahil yake ya ce yanzu kai idan ka ga abu jahil me za ka yi masa ya ce ai inuwa ta inuwarsa ko ni ko shi ba yanda za a yi in rabu da shi ko ni ko shi ya ce ya bincika ya bincika sai ya ce gashi can ya nuna masa shi bai gama ba shi ansa ba sai ga wani ɗaya daga cikin yara kuma shi ma daga gefen hagu shi ma yana tambayar sa sai ya ba su ansa gaba ɗaya ce in dai Abuja da kuke nema ga shi can yace sai suka zabura kai ka ce mayun watan zakoki ne suka nufi Abuja shi gaba ɗaya suka kai masa sara gaba ɗaya wannan ya sare shi ta nan gefen wannan ya sare shi ta nan gefen ya fado daga dokinsa kowane ɗaya daga cikin sai zo wurin annabi ya ce ni ne na kashe shi annabi ya ce kawo takobin ka sai duba ga sai ga jini ya ce wanda ya ce ni ma ni ne na kashe annabi ya ce kawo takobin ka gari sai ce ku doka ko ka kashe shi to a nan gurin waye za a ba dukiyar da Abu Jahil ya mallaka ko damarar da yake da ita ta kayan zinariya yaron farko ko yaron biyu ko su duka za a rabawa malamai suka gina matsala ta fikihu akan wannan to a takaice dai wannan wani abu ne sananne annabi kan zabarar da sahabbai kan waɗansu al'amura da ke nuna gasa kamar a wajen yaki ha kuma yakan yi musu gasa ta gwajin kwakwalwa kamar da ya tabbata cikin sahih bukhari annabi yake cewa sahabbansa a cikin itace akwai itaciyar da la yasqutu warquha ganyenta baya faduwa yace khabbiruni mahi ku bani labarin wace itaciya ce wannan sahabbai suka yi tawasu kwakwalwa wannan ya ce itaciya kaza ce wannan ya ce itaciya kaza ce abdullahi dan umar ya ce ni ina yaro karami abin da ya fada cikin zuciyata cewa itaciyan dabino ce yace amma tana duba na ga dattijai sa abubakar su umar kowa ya kasa cewa komai sai na ji kunya ne shiru na kame bakina yace da annabi ya fito ba wanda ya samu gano wace itaciya ce suka ce mun baka gari sai annabi ya ce ita ce itaciyar dabino kaga na annabi ya wasa kwakwalwarsu kan wani abu na gasa ta fuskar ilimi kamar kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa daga cikin al'ummarsa akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqab a nan gurin ma ya bar sahabbai suna tattaunawa har ya shiga gida wannan ya ce ai kila su ne waɗanda aka haifa cikin musulunci ba su taɓa yin shirka ba wannan ya ce a kila su ne a sabi ko na musulman farko wannan ya ce kila su ne wanda suka je yakin badar duk suka kasa gano kowanne ne sai da annabi ya fito ya ce humul ladina لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون